منزولة يدينا داها ودرجة سيد منزل الله منزولة سيد غالي غريكا نازونا دوبتا أغبنكا لمقامك بل شاب دلتا إن شعب الدوكة كل هرتا ضربه تنور من ظلمنا فأمركم مصطفى الأمينا ترني غير يرضني وغيظونا فاسكي من ليس تبونا مهزونا بربي ويتزغى تادا أمينا المصطفى نور منزل الله انت لا في مولاي الله يقارب الصوتي كما هيك يقارب ما كما لا في شيء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ شيخ ماربوان da ainihin sauran malamanmu wadda suke tafe insha Allah da mai wannan gida a yau kuma ubanmu jagoranmu alhaji azumi da shugabanmu na zakirai kuma ainihin yariman gari alhaji isa mai gari a masu mulkin wasu sun yi tafiya muna roƙon Allah ya dawo mana da su lafiya albarka na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyayenmu maza da mata da 'yan ƙungiyoyi daban-daban 'yan makarantu zakirai sha'irai madiyai da iyaye mata da masoya ma'aikin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alhamdulillah Allah sake dawa da mu daren talata sha tara ga watan rabiul awwal hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya dace da 27 ga watan sha ɗaya shine Nuwamba, ila da rayuwa na biyu Isa ɗan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha hudu da goma sha takwas. Mun sake da akan karatun mu na littafin Sahihul Buhari a mujalladi na biyu juzugi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai yanzu kuma akan babi na ishirin da uku. Babu manaƙib Bilal bin Rabahin Maula Abi Bakarin radiyallahu anhuma. Wannan babi zai bayani akan darajoji da matsayi da Allah ya ba sayyidina Bilalu ɗan Rabahu wanda Maula Abi Bakari bararren Abubakar ne a Siddiqul Akbari radiyallahu anhuma da shi da Abubakar din duk ana roƙon Allah ya ƙara yarda a gare su a shi sayyidina Bilalu sahabi ne na Annabi Muhammadu yana da kyau mutane su gane su fahimta shi annabi Muhammadu wani irin sirri ne na Allah ba shi ba duk abin da ya haɗu da shi a duniya gaba ɗaya tserewa kowa shi annabi ba a ce wai ya tsere shi ne tsirarren ma amma matan annabi sun fi duk matan duniya abokanan annabi sun fi dukkan abokanai ‘ya'yansa sun fi dukkan ‘ya'yan duniya jikokinsa danginsa maƙwabtansa garinsa rigansa hullansa takalminsa ƙasan da ya taka ruwan da ya sha dabban da ya hau takobin da ya rike duk abin da ya shafi annabi in fact kai har kashi da fitsari in za ka iya faɗi na annabi ya fi kowa kuma kowanne nashi lamba ɗaya yake zuwa abokanansa su ne suke lambawa a duk duniya haka matansa lambawan mata duk duniya haka ‘ya'yansa lambawan duk duniya haka abin shansa haka takobinsa haka sulkensa kai hatta murhun gidansa wanda ake amfani da shi ya fi dukkan murhunan duniya ga baki ɗaya komi nashi daban ne haka Allah ya mishi wanda Allah musu muwafaka suka ga annabi ido da ido ko ba su ce komai ba kuma sun rabauta da shi to wannan aljanna ya tabbata wajen su amma jama'a ba za ku yi mamaki ba ga 'yan uwansa wasu su gidansu ɗaya wasu yayin ubansa ne wasu ƙannan ubansa amma da yake Allah bai shirya musu arziki ba ba su yarda ba annabin yayi yayi wa'azin amma ina saboda abin sai in Allah ya baka don Allah bai baka ba ba yadda ka iya shi kuma Allah din ya sanya abin a hannun Muhammadu al-Qasim to shi Muhammadu al-Qasim bai bayar ba to ba yadda za ka yi ka samu amma in ya bayar sai ka samu alhamdulillah gashi mun zo yau ana ambatonsa rabonsa ma da hijira daga Makka zuwa Madina wajen shekara 1440 idan ka haɗo da wancan shekara goma sha da ya a makka sai ga shekarun ba dama amma mu da Allah ya sa shi Muhammadu al-Qasim ya yanko ya ba mu to gashi nan muna amfana ba da karfi ba ba da dabara ba mun gode wa Allah wannan arziki ne da ba arziki kamar sa a duniya Allah ba ka imani to babu arziki kamar wannan amma duk wanda Allah rasa da yi masa imani ya zama bai bashi imani ba to duk abin da aka bashi banza ne shi yasa wayannan manya-manyan daulolin duniya a yanzu azzalumai irin su Amerika, irin su a Britain, England da irinsu irinsu, to duk Allah bai ba su son annabi ba, shi yasa duk abin da suke taƙewa da su yi nan je lahira su shiga wuta. Shi ne ma'anan amilatun nasi batun tasla naran hamiya, labudda za su shiga wuta, amma da Allah ba su son annabi ya haɗu da wannan ilimin da wannan ƙere-ƙeren wannan fasahar to da ba haka ba to sai zama Allah bai ba su ba mu sai ba mu mun gode wa Allah shi yasa kowa ya gode wa Allah sayyidina Bilalu dan uwanmu ne dan Afirka mu dan Afirka mun ciri tuta a gaban Annabi Muhammad tutar kauna tutar soyayya tutar sallamawa shi yasa ba mamaki mu yanzu 'yan Afirka muka fi 'yan Saudiya son annabi Muhammadu. Ba dama 'yan shekarun nan, alhamdulillahi da karama irin na su Shehu Ibrahim ta ratsa duniya aka fara kallon wani abu na son annabi a cikin garin Makka ko Madina ba, da babu. A ce maulidi ya zo dai, kaga mutane suna murna, a Makka ko Madina yana da wahala. dama dama ma madina amma maka kam shiru to amma yanzu gashi tafiya ya fara yin tafiya in Allah ya an fara fahimtar wani abu kuma in aiwarsa ya zo kaga ana ta masa murna hatta a can saudiyar ma kai a nan Najeriya kana sukan abun amma ga iyayenka a can su kuma suna yarda da abin da ake yi to shi sayyidina Bilalu dan Afirka ne dan Habasha ne Allah ba mu albarkacinsa kuma manzon Allah wata rana yana zaune a fadarsa ya ce, A cikin sahabbansa akwai waɗanda Allah musu ƙarfin imani da juriya da riƙo da addinin musulunci, wanda inda addinin musulunci zai zama kamar halitta, ya zama kamar wani abu dabba, ya zama kamar tsuntsu, ya tashi gudu har ya je ya shiga sararin samaniya. ya je can inda tauraron nan da ake kira surayya take ya je ya koye to akwai mutanen da za su tashi daga nan su je su kamo ta su dawo da ita sai sahabai suka tambaya annabi to kaman suwa sai ya nuna wani a cikin jama'a sai ce kaman wannan kuma lokacin gaba ɗaya a wannan farfajiyan wajen zaman babu wani bakin fata sai wannan da maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake nunawa wallahu alam an ce salman al-farisi ne to shi bakin fata ne ga fararen fata ba a nuna su ba me yasa saboda yanda mu baƙaƙen fata za mu riƙe addini mu yi imani mu yi aiki fararen Matan ba sa yi haka. Ba sa yi haka. Duk wanda ya tafi aikin haji idonsa yana nuna masa wasu abubuwa. To yau sai ga ɗan Afirka mu, sayi na Bilalul Habashi, bawa ne wanda aka saye shi, aka ringa wahalar da shi, aka ringa bautar da shi, aka ringa nuna masa sai dai kafircewa annabi Muhammad. sai na Bilal ya sha wahala an masa duka na fitan arziki in rana ya tsanani a tuɓe shi a zo a kifar da shi a kan yashi mai zafi wanda duk wanda ya tafi saudiya ya ga irin yanayin ranansu ba irin namu bane nan a danne shi da baya ranar ya kokkone shi sannan a kifa shi da ciki ranar ya kokkone shi kuma ba wai za a kifa shi ne haka ba sai an kawo dutse mai nauyi wanda ba zai iya turewa ba sai ya dora masa abin da ake so ya kafirce wa Muhammadu to shi kuma Allah sai jefa masa son addinin Muhammadin da son Allah an ce yana daga cikin yawan zikirinsa da yake yawan ta yi shine ahad ahad ahad ahad duk abin da suka mishi dai bai kafirce wa annabi Muhammadu ba yana tare da annabi Muhammadu an tara ba kama shi wata rana aka yawo da shi cikin garin makka ana zabga masa bulala aka ɗaure igiya a ƙugunsa ana mishi ta baƙaƙa wai dole sai dai ya kafirce wa annabi muhammad umayyatu bin halafin wadda shine mai gidansa ya ringa sa aka azabtar da shi mai tsanani manzo Allah ya ga haka ya ga wannan bawan Allah ya cancanci a taimaka masa shi ne ya ce wa sayidina abubakar as-siddiqul akbar ya ce ba ka saye wannan ba ka saye shi Allah zai ba ka lada to shi ne sayidina abubakar ya je sayensa abinda in a kima ne bai wuce a ce kawo dubu ɗaya ba sai suka ce mishi sai ya kawo dubu talatin kaga an ninnin ka kuɗi ba wai sau goma ba ba wai sau ashirin ba a'a sau talatin kuma shi da yake abubakar na Allah ne manzo Allah ya ce saya haka ya tattaro kuɗi ya kawo ya bayar ya fanshi sayyidina Bilal to shi ne irin waɗannan da suka azabtar da shi ana nan gashi ya musulunta gashi nan yana tare da manzon Allah gashi an yi hijira an koma Madina gashi an zo yakin Badar sai Allah ya hada shi da Umayyah bin Khalid wannan da ya ringa azabtar da shi ya ce jama'a ga ra'asul kufuri aka yace ma ra'asul kufuri shugaban kafirci wanda shine kansu gaba daya ka san kai kana tsinke shi dole mutum ya mutu to kuma ya tumi na halifin yana ɗaya daga cikin tuhama'u ƙwararru wajen mummunan tanadi shi wake ce da su haka tuhama aisalin abin da ake aikata shine tihau ƙwarewa a cikin makirci ka shirya plan ya zama kamar ba kai bane ka dawo ka yi zaman ka a je a ayotar a yi barna to Allah hore masa to shine fa yana ganin sa shine ci ko jama'a musulmai mu'minai ga rasul kufuri nan kar a yadda ba shi ya kwace a yau dai kam tunda Allah ya danka mana shi a hannu to shine fa aka tasan masa a ƙarshe dai kamar yadda muka karanta tarihi da muka karanta a yakin badar wanda suka kama suka kama shi ƙarshe dai aka kashe shi saboda me saboda ra'asul kufuri ne wannan sayyidina albilalu kenan dan afirka ne dan uwanmu masoyin annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabi ya tambaye shi wata rana bilalu wai wani irin aiki kake yi wanda na shiga gidan aljanna sai na ji tafiyan takalminka gaya mu wani aiki ne kake ya ce to ya rasulullah ni wani aiki na sani banda wanda ka nuna mun ni dai Allah ya taimake ni da abubuwa guda biyu ya rasulullah na farko dai ba yanda zan yi in yi alwala ban yi sallah raka biyu ba ko da daddare ko da rana gaba ɗaya sai na yi sallah shi a wajen safa babu wani lokacin da sallah bai inganta ba saboda jarumi ne inda ya alwala sai ya je ya nafila ya ce to ya rasulullah ni kuma ba na kwana da mutum a zuciya na duk abin da mutum ya inda mun yi magana ya wuce ya wuce amma in riƙe shi a zuciya Allah ya kare ni jama'a wannan irin kyawawan hali shi ake so a kwatanta rashin gaba rashin riƙewa a zuciya kun ji sai na bilalu ne sai manzo Allah ya ce to waɗannan ayyuka da kake yi su suka jawo maka wannan al- aiki na alheri saboda haka a gidan aljanna ma ma'aikin Allah ya ji motsinsa shi sayyidina bilalu Allah ƙara masa yarda Allah ba mu albarkacinsa to mutum ne wanda yake mai himma kuma ga ƙoƙari ga shi kuma mutum mai ƙarfi ayyuka na ƙarfi tun manzon Allah ya kan sa shi kuma mutum ne mai himma ana sa shi nan da nan za ka ga ya je ya ya dawo don haka komin wahala komin rintse wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mishi haƙi sai yayi kuma gashi yana da ƙarancin bacci eh bai da yawan bacci zai aikin da za a gaji tukus amma shi ba haka ba akan haka manzon Allah wajen tashi ya ringa kiran sallah lokacin da matsalan kiran sallah ya zo sai ya ce a koya wa Bilalu aka koya masa sai zama yana kiran sallah saboda shi baya makara cikin dare irin yadda za a makaran nan ka san wani sa'in bacci kan ɓace mutum to amma sayyidina Bilalu albarkan shugaba baccin ba ta kwace mishi yana kiran sallah kuma da yake dan Afirka ne baya iya faɗin shin mai ruwa sai dai sini wani babban abin mamaki da gani dangane da wannan hadisi ya inganta ta hanyoyi da yawa alhafiz ibn kasir ya ce ƙarya wai ake yi cewa manzon Allah ya ce inna sina bilalin shi na yi ta mamaki na yi ta ma ko ba mamaki abin da yasa yawancin su akwai wani abu na ƙaiƙayi na ƙin annabi tare da su Eh, ai irin wa'annan malamai al'amarinsu kai dai a bar magana kurum a bar magana ko shi yasa muke cewa mu samu lokaci muna zama muna fahimtar juna saboda in an zauna wajen fahimtar juna akwai wasu abubuwa da za mu faɗa wanda wajen karatu nan wallahi ba za mu iya faɗin su ba wallahi wallahi al'azimi ba za mu iya faɗa ba amma ran da muka zauna mu da su to za mu kawo musu wa'annan abubuwa wanda su ba su taɓa ma zaton a kai su ba to amma dai za mu kawo musu kuma za mu nuna musu inda abin yake kuma sai mu tambaye su madafa ko ina kuka kama annabi Muhammadu ko ko makiya annabi Muhammadu duk mai hankali kamata ya kama annabi Muhammadu shine madafa shine matsirata alaihi salatu wassalamu Allah ba mu albarkacinsa bayan rasuwar ma'aikin Allah ya daina kiran sallah me yasa saboda duk lokacin da ya buɗe baki zai kira sallah sai an dawo da jiya yau sai an tuna masa an tunatar da sabai annabi kuka za a kai saboda yana tuna musu annabi muhammadu yana kiran sallah da ibnu ummul makatun amma ibnu ummul makatun makaho ne sai an ce yayi amma bilal ya fi shi himma saboda haka in ya buɗe murya zai kira sallah annabi kurum suke tunowa shi yasa baya kiran sallah ƙarshe har yanzu hijira ya koma ma can wajejen sham kuma ba wai hijira na haka ba a hijira ne yana son don lokacin daular musulunci ya shiga duniya an fara yaƙe-yaƙe barade suna tafiya yaƙi shine da za a tura sojoji sai ce shi ma zai ji sai abubakar ya ce a ba za ka je ba ya ce ok wato ka saye ne ina bawa sai na zama abin mallakanka yanda ka ga dama haka za ka yi a shi dama ba don Allah kai ba la ilaha illallah yace rufa mun asiri rufa mun asiri wallahi don Allah ne wallahi don Allah ne yace to in dan Allah kai ka kyale ni in tafi yace je ka je ka je ka je ka abin ka dalili kenan fitan shi zuwa sha da yaje ma kuma Allah da yakonsa aka yi ta yaƙe yaƙe masu dawa suna dawa shi ba ruwansa to bai da mata sai a can sham din ne ma ya aure na tare da ita ranan kurun sai ga manzon Allah cikin mafarki ya ce Bilalu haka za mu yi har lokaci ya yi kamanta da ni shi ne da ya farka sai kuka gashi kuma an yi amarya ba ma jima ba sai ce mata ba kwana yau wallahi zan ɗauki hanya sai na dangana da birnin Madina ta ce kana angon ya ce angon banza mai duniya mai lahira ya kira ni yaushe zan saurare ki shine sai sako hanya irin gashi nan sai madinatul munawwara kan da ya zo ya ziyara a kabarin manzon Allah sayyidina Umar dan Hadawu yana cewa da ya girke kuka sanda muka tausaya mishi kukan yake yi kukan yake mu ma ya samu kuka har muka hankura muka bari shi kurum ya bude kuka sanda aka zo aka kama shi aka yi tararrashin sa da ƙyar da zuban goshi ya daina kuka a kabarin ma'aikin Allah sallallahu ya kama kabarin ya runguma yana birgima kanta to ba zai hana mutum ya zo kabari dan ya tuna da masoyinsa ko wani ubansa ko wata uwa ko wa ko kani wa zai hana ga sayyidina bilal ya niki gare tun daga sham sanda ya dangana da birnin madina don kurin ya zo ziyarci mahaifin Allah ya gan shi kuma a rubuya cewa yaushe lokaci yi har ka manta da ni to yi wannan ziyara bayan ya gama ziyara ya wasu yan kwanaki ce to saboda haƙƙi na iyali kuma sai sake komawa to a cikin yawace yawace na sayidina umar dan hattabu lokacin kuma shi sayidina abubakar ya riga ya rasu a jabiya ya tafi jabiya sai suka haɗu da bilal da suka haɗu da bilal sai sahabai suka ce masa ya amirul mu'minina ka umarci bilalu ya tuna mana annabi haka eh bilal yau kai kiran sallah kai kiran sallah shi kenan kuwa wanda zai cika umarni ai da ya tashi ya faɗi ne kabbara na farko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ya fita ashhadu an la ilaha illallah ya fita ashhadu anna muhammadan sai bai karasa ba wane shi gaba ɗaya wajen sai rikice sai kururuwa sai iyo faduwa ya sumami wadda suka suma a ranar Allah yawa da su saboda ya tuna musu masoyinsu wadda suke so annabi Muhammad jama'a kun ji sahabbai suna jin sunan ma'aikin Allah suna kuka da hawayensu suna faduwa suna suma me dai yasa ba za mu so annabi ba dole mu so annabi kuma abin da muke na son annabin bai kai yadda su magabata suka yi ba mu da sai da mu kwatanta amma wallahi wane mu da su irin abin da suka yi wallahi tallahi ba za mu iya ba kuka masu suma suna suma saboda ya tuno musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me za ku ce aka yi ta kuka sallah ya lokaci na ta tafiya har an ɗauki fiye da awa guda kuma to za a yi a kiran sallan da ba karasa ta bake wani aka nema ya zo kai zo ka kira sallah in bila ne yau sai a kai magariba ma ba yi sallah ba to shine aka sa wani ya wakilta ya kira sallah sayyidina Umar ya jagoranci al'umma na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shine sayyidina Bilal dan Abur dan Rabahu wanda yake babban sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ko muna fata Allah ya ba mu albarkacinsa irin wannan ƙarfin zuciya da juriya da ƙaunar ma'aikin Allah da Allah ya ɗora musu mu ma Allah ya sa mu kwatanta haka mun san ba za mu yi yana su ba amma mu ma gwargwadon abin da Allah ya hore mana lalle lalle za mu kwatanta insha Allah Allah ya taimake mu malamin mu ya iso shi ma dan Juma Meru a ya iso wannan waje ga limamin gari shi ma ya iso wannan waje mai albarka don muna musu barka da zuwa albarkar ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan dai a babi ne ina magana ne akan manaqibu na sayyidina Bilal akwai kuma wani hadisi na ma'aikin Allah da yake cewa misalin Bilalu kamar misalin bishiya ce ta dabino ɗan dabino kana ci da farko farko yana bauri bauri amma da ƙarshe sai zama zaƙi to bilalu gaba ɗayan sanji manzan Allah zaƙi ne amfani ne gaba ɗaya ji maulana rasulullahi maulana rasulullahi ya faɗa cikin wani hadisi wancan hadisin imamu tabarani ya rawaice shi wannan kuma da zan faɗa hakima cikin mustadaraku shine ya faɗe shi manzon Allah halke ya hangi bilal yana zuwa sai yana murmushi yana girgiza kai yana jin daɗi da ya zo sai ce bilalu sabiqul habashati Bilal shi ne ya tsere ma Habashawa gaba ɗaya duk jama'an da za su zo a Habasha waɗanda suke masu ƙaunar ma'aikin Allah daga lokacin har tashin alkiyama to Bilal in ji manzon Allah ya tsire musu sai dai abu bayansa shine zai ɗauki tuta na ainihin mutanen Habasha tiran tiran har gaban manzon Allah har cikin gidan aljanna Allah ya sa muna daga cikin masu shiga gidan aljannan dan alfarar maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mu yan Afirka Allah ya ɗora mana ƙaunar ma'aikin Allah da sansa yawanci narkako don ƙaunar ma'aikin Allah da wanda suka masa yabo imma nazmu ko nasru in Allah da za ka same su yawanci 'yan Afirka nan ne su ne suke nuna irin wannan ƙauna da soyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma kuma Allah ya ba mu irin namu hazzi ya ba mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya biya bukatu mu da albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to malamin mu shi ma ya iso shi ma salu na shi siyaka shi ma muna mishi barka da zuwa wannan waje mai albarka kuma muna fatan Allah ya kara lafiya Allah ji kan shehi siyaka bin Jibrilu Allah ba mu albarkacin sa ya ba mu albarkacin sharu'a madal anwaru al-magharibi kuma Allah ya samu gama lafiya to jama'a kun ji a gurguje dai wannan shine ɗan takaitaccen tarihin sayidi na bilalu kuma yana ɗaya daga cikin mutane na farko wanda suka musulunta an ce mutane bakwai su ne farkon musulunci a duk faɗin duniya in ka cire mata shi annabi kan dama shi ne number one aka ambace shi to sai abubakar as-siddiqul akbari sai ammaru bin yasiru sai sumayyatu uwan ammaru dan yasiru sai sayyidina bilal sai miqdad bin aswad sai suhaibur rumi kaji mutane guda bakwai to wayannan bakwan da suka fara musulunta shi manzon Allah idan ka kuma su ne suke bayyana musulunci wayannan a faɗin makka ba wanda ya so ya fito ya yi kabbara ko ya yi shahada ko ya yi sallah a fili ana ganin shi bai yiwa amma wayannan bakwai sukan yi kundin bala su yi ƙunan kulikulin kubura su fito su bayyana a musu duka shi manzan Allah da yake ga danginsa ba wanda ya sai taba shi fama duk da haka suna mishi wauta in ya fito yana sallah a ka'aba in ya yi rukuri ko sujjada sai a ɗauko wani abu mai wari ko mushen mahaifar jage ko na a raƙumi sai a jefa masa wata rana yana sallah aka yi mushi irin wannan wauta ya yi sujjada bai dago ba wani ne roga da gudu ya je ga Fatima ta Zahra shi baban ki gashi can ana mishi wulakanci shine ta rogo da gudu ta zo ta samu mutane a gaba shin menene baba na yake muku haka kuke masa irin wannan wulakanci ita ta kama wannan abin ta dage a kansa manzon Allah ya gama tasbihin da yake ya daga sai ya ce wa Fatima tu kwantar da hankalinki suwayen suka aikata wannan ta ce ya rasulullahi ga su ce dube su da kyau dawa dawa da wani da wani da wani da wani to yi shiru abinki sauran ɗan lokaci kaɗan za mu fita wani yaƙi duk waɗannan ba wanda zai dawo kuma haka haka yi dan da aka je badar duk waɗannan ba wanda ya dawo duk Allah ya kashe su saboda wannan shekantakan da suka yi manzan Allah to shi manzan Allah yana da mai bashi kariya shine sayyidina Abu Dalibin Allah ya kara masa yarda Abubakar Siddiq al-Akbari danginsa suna kare shi, to amma Ammaru bai da gata, Sumayyato ba ta da gata, Suhaibu bai da gata, Mikidado bai da gata, bare Bilalu. Bawa ne daga wani ƙasa ne aka zo da shi, saboda aka sai a azabtar da su. Malam hatta itace ba wadda yake mai nauyi sai mutane kamar shida bakwai sun taru sai a danna mutum a kama shi sai a ɗora masa. wallahi ba zai iya ɗagawa ba a haka har zai mutu sahabban annabi da suka rasu a irin wannan sifa sun fi talatin da wani abu aka ta'azartar da su wasu kuma duka da ɗauri a hana su sukuni kwata-kwata wai dai duk abin da ake so su kafirce manzon Allah Mus'ab bin Umair da muka karanto tarihinsa a garin Makka gaba ɗaya babu wanda yake ya fito a gidan kuɗi ɗan masu arziki sai kayan da ya ga dama zai sa ya cire ya sa wannan ya cire da turare na gani na faɗa amma da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama mishi duk abin da iyayen suka bayi sanda suka kwace suka ce ka kafirce wa Muhammad ba zai kafirce ba a kama shi aka sashi a ɗaki ana azartar da shi ya tsallake ya fita ta wanda ya gudu gudun kenan lokacin an samu masu hijira wanda suka tafi can ƙasar Najashi Habasha shine je same su bayan da suka dawo na saboda lokaci an samu labari an sallama ma'aikin Allah da ya dawo manzo Allah yana gida sai yana ya fito aka yi sallah sai ya same shi gyangyadi ya ɗauke shi lalle ya kaido wani ne wannan sai Ali bin Abi Talib ya Rasulullahi mus'abu ne wallahi tallahi manzon Allah kuka yake ya Rasulullahi ya yace haba wannan yaro dan gata sai abin da ya ga dama ya sa sai abin da ya ga dama ya cire duba yanzu abin da ma zai rufe jikinsa ya fi karfin arzikinsa duba yadda ya lalace duba yadda ya rame duba yadda ya baki sai manzo Allah ya cire da shi mus'abu kai a fahimtanka halin da kake ciki a yanzu da wanda kake da wanne ne yafi ya ce ya rasulallahi halin da nake ciki a yanzu ya fi ya ce ya hujja ya ce na ɗauki hanyar shiga aljanna ne wancan kuma hanyar wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawo hannunka kawo hannunka Allah maka albarka Allah maka albarka haka lamarin yake yadda ka faɗa haka yake sannan manzo Allah ya sa kawo tufafi a bashi sa saboda me saboda bai da shi dan wannan din yana neman ya bayyana tsiraicinsa duk wayannan ana yi ne don su kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba su kafircewa ba to shi ko Bilal shine wanda mai gidansa yake sa shi a rana ya azabtar da shi dauki dutse ya dora masa kuma ba mai cetonsa babu kuma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi karfi ba ba a da kuɗi ana da rauni shi yasa ‘yan uwa musulmai ku gane musulunci tana da ƙa'ida irin nata akwai lokacin da za ku iya yunkuri ku fuskanci abokanan gaba in kuna da ƙarfi amma ba ku da ƙarfi daga kun yi haka sai su halaka ku addini sai ya rushe ba ko lokaci ko lokaci ne ake fuskantar wanda sun fi ƙarfin ku ba kamar yanzu abin da yake faruwa a siyasance har na yanzu sun fi ƙarfin ku ko mutum ya ƙi ko ya so in ka shiga ka fito ƙarara ka bayyana da za ka sha wahala za ku sha wahala za su wahalar da ku me kuka yi to a yi hankuri a rinka tafiya da hankali a hankali ana tafiya hankali a hankali ana ginuwa ana ƙarfi har a kai inda ake so a kai amma a yanzu ba zai yiwu ba tun madafun iko sun kama sun fi ku ƙarfin iko sun fi ku ƙarfin kuɗi, sun fi ku ‘yan boko, sun fi ku kayan abin na zamani wanda suke watsa labarai, ya za ku da su. Mutum wani shiriri ta karon ka ɗauki ka yi rubutu ka jefa wai kai kana shiga Facebook. Wannan dan Allah da annabi samari ku daina garaje irin wannan. Ku daina garaje irin komai tafiya tafi kuma ga sun fi mu cikakkiyar haɗin kai. in sun shirya magana sun ajiye ba ka jin maganan to mu fa kan abu ta ma an ji an buga ba na taɓa gaya muku ba magana a cikin jalingo wasu mutane ne yan kaɗan fa ba su wuce a kirga su da abu wasu bakwai suna taro na sirri wallahi malam a cikin dare wajen karfe biyu da wani abu wani kunan zai bi wai ya ya ce zai bowali ashe bowalin information ne yana da takurin ya jawo wayan sai buga kaza kaza wallahi ɗaya daga cikin masu taron yana cikin taron ba su tashi ba sai ga waya kirrrr na ji abin da kuke yi da kai da wane da wane da wane da wane Allah ba ku sa ku ci gaba ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da aka shiga ba kowa ba son kowa ya sani kisa sau da yawa wani sa'in samari suna zuwa mun da maganganu irin wannan su ce na san ba zai yiwu ba shi yasa nake ba ku hankuri ko ku yi hankuri mu tafi da hankali al'arin Allah yana nan amma kana yi garaje Allah ba mu dace albarka annabi Muhammadu abinda muka yi kuskure Allah ya je mana Allah ya ba mu cikakkiyar haɗin kai ya ba mu kuma cikakkiyar nasara dan alfaran maulana rasulullahi alƙawarin Allah ne wa inna jundana lahumul galibuna to Allah kai mu wannan lokaci albarkan sayyidu rasulullahi babu manaqibu bilal wannan babu zai bayani na darajoji na sayidina bilalu dan rabahu maula abi bakarin wato bararren abubakar as-siddiqul akbari radiyallahu anhuma wato yardan Allah ya tabbata gare su bilalu a dukkan sahihul buhari yana da hadisi guda uku ne kacal gaba ɗayan sahihul buhari Allah ba mu albarkacinsa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabin mu tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya faɗa yace sami'itu tabbana alaika baina yadayya fil jannati Allahu akbar.
na ji ainihin bugawa motsin takalminka a cikin gidan aljanna a gabana kun ji ma a cikin gidan aljanna yana gaban annabi Muhammadu annabi ya ji motsinsa a gabansa shine ke tambayansa Bilal da me aka samu wannan yace ni dai ya rasulullahi to wani aiki nake da shi banda abin da ka karantar da ni idan nayi alwala ba na tashi sai na yi raka'a biyu ta abu da lillahi tabaraka wa ta'ala kuma ya rasulullahi ni ba na kwana da kowa a zuciyana jama'a kuna ta ji dai abubuwan da muke ta karantarwa a lokuta daban-daban da abin da malamanmu suke gaya mana shi kai kwana da kowa to mu fara da mata iyayenmu ya ya kina kwana da kishiyanki ko ba kya yi a wai dan Allah ki ji tsoron Allah irin wannan ana ta makirci kar a je a haɗu a gidan suna daga abin da za a yi ko gidan aure an haɗu da kawa da la kawalliya zo ki ji shegiyan ki la haula wala quwwata illa ki shege nan ba to za a yi sharri kaza kaza kaza kaza kaza kaza masu dan dama dama kenan ai yar gidanki Mhm. ana yi kuma ana dariya to akwai ran dindillancin kura dan Allah dan annabi mu daina gaba gaba bai da wani amfani in mutum ya maka abu ka gaya masa in ka gaya masa ya wuce ka yafe mishi ya yafe maka ko yi musaba ku rabu duniyan guda nawa ne yanzu jama'an da muka san su a nan gidan mu muna yara amma dai wanda muka san su a nan yau ba su asina da yawa mun gan su a wannan gida da muke magana a yau yau ba ko daya alhaji azumi ya rage sai yan uwansa maza da mata to inda suka tafi nan kuna zaton za su je su dawo ne a sun tafi kenan ba na ira kenan to shi kenan mu ana mana kalobale mu ma mu kula dan Allah dan manzon Allah dan uwa musulmai mu kula mu kiyaye Allah ba mu dacewa albarkan sayyidi rasulullahi to kaji abin da ya gaya wa shugaba sai hadisi na gaba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da hudu حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن منكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا wani mutum wannan hadisi imam al-buhari ya same shi a wajen malaminsa abu nu'aymin shine alkunyarsa amma asalin sunansa falal bin dakkin babban malamin hadisi ya tara hadisi da gaske to amma yana daga cikin ashabul jalalati eh malamai da duniya ta takura su akwai kunci akwai talauci eh a dan abin da za a ci yana zama mishi da karfi a kan haka ya ce to zan yi amfani da wani dama tun da na tara karatun da na tara hadisai in ka zo nima da zai sai ce guda nawa ka za ce to a biya ne kaza Allah ba mu albarkacin sa to ko ya ka gani malam baka da shi ba ba ko muka yi amfani abin da kake to shine sai a biya shi ya bada hadisi to sai malaman hadisai yan wan suna zargin sa yace da kuke zargi na din nan ku fa Allah ya muku arziki ni ba abin da na ciya karfi na ga mata ga yaya kuma ga yawan zuriya to ya zai yi kaga ya mishi dole a bisa larura ne ko musulunci ya yarda in dai a babin karatu ne wani ya ce ba zai karantar da kai ba sai ka biya ko kuma kana da kuɗin ka biya shi ya karantar da kai malamanmu ne suka ɗauki wannan abin kyauta ka kawo yara a karantar da su Kur'ani sisin ko ba za su dora maka ba sai abin da kaga dama ka ba su to amma ku dubi tsarin makarantu na nizamiya akwai kudin fam dabara ne fa na kudi ya shigo ba akwai kudin wata akwai kudin menene kudin menene haka za a jera maka amma banda malamin qur'ani Allahu akbar.
banda malamin ilimi malaman qur'ani ma malaman ilimin ma irin namu masu zama a gida masu zama a buzu amma ko wancan yan zamanin su ma ba sa yarda da irin wannan tsari To, shi sa in ban da Allah ba wanda zai iya gaya maka adadin ladan da malamanmu suke ɗiba. Da su karantar da almajiri, kuma da su bashi abinci, su bashi abin sha, su bashi wajen kwana, su kula da lafiyarsa da sauransu. Da yawa ina jin malaman Qur'ani suna faɗa. Wani in ya kawo an nashi ya ajiye sai yi shekara baka ji motsin shi ba. Wani ma har yaron ya sauke. Ba a ji motsin shi ba. Kuma yaron nan zai ciwo zai komai bai san abin nan ba. To irin waɗannan abubuwa dai malaman mu suna yi ne lillahi billahi ta'budan lillahi. Allah saka musu da alkhairi, Allah ba mu albarkacin su. To kun ji wannan malami dai shi sai an dan biya shi sannan ya karantar da hadisi. Shi da falalu dan dukainu, Allah ba mu albarkacin sa. Shi kuma ya samu hadisin wajen malamin sa. Eh Abdul Aziz bin Abi Salmata malamin hadisi ne wannan kuma har yanzu malamin Qur'ani Allah ba mu albarkacinsa shi ma daga ainihin babban tabi'in nan ko ƙananan tabi'ai shine Muhammadu dan Munkadir wanda yake masoyin Allah kuma masoyin manzon Allah kuma har yanzu dan kasuwa shi ma Abu Nu'aymin kamar da farko farkon bidayen sa yayi kasuwanci da ƙarshe ne dai jarin ya zo ya lalace babu ba jarin to shine ya koma in za a bada hadisi sai a dan girga kwaya nawa kwaya kaza ya ce to sai a biya kaza a bada su Allah sa kuwar kabira to shi kuma Muhammadu dan Munkadiru daga narkakken sahabin nan masoyin manzon Allah masoyin ahlu baitu rasulullahi Jabiru dan Abdullahi Lansari saboda idan kana duba zahairul wa zahairul qurba fi manaqib zawil qurba zaka ga hadisin Jabiru dewa saboda narkakke ne wajen son ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ɗaya daga cikin malaman da in sun ji sunan Al-Husaini ma sai kaga hawaye kurin na gangara a fuskar saboda tsabar soyayya da kuma irin yadda abin da ya gudana ya gudana kansu wanda dai irin wannan dai ba a jin daɗi shi kuma Jabiru dan Abdullahi Lansari hadisi ya kare a gare shi shine nan yace radiyallahu anhuma kun ga an kawo tasniya shi da babansa Abdullahi Abdullahi nan shi ne wanda na gaya muku wanda ya magana da Allah gaba da gaba face to face. In kwarai kuwa, ai gaba da gaba ya magana da Allah. An je yaƙi an kashe shi, dan na nuna damuwa maza Allah shi zo ba wanda ya gaba ya magana gaba da gaba da Allah sai babanka. Ya Rasulullah ko za gaya min yadda suka yi abin da aka tattauna ya ce babanka ya gaya wa Allah. Ubangiji ka banni in dawo duniya saboda falalan jihadi a kashe ni in sake dawowa duniya a kashe ni in sake dawowa duniya a kashe ni saboda ta samu wannan falala wanda a kashe shi a wajen jihadi ba karamin falala yake samu ba shine ma Allah ya hana kar a ce musu matattu shine Allah ya ce a'a wanda ya riga ya rasu ya rasu alkawari na ne ba dawowa ba za a dawo ba sai ce to Allah na so ka ba manzon Allah labari kuma ka gaya mishi gaya wa sahabai mu ba matattu ba ne nina nan a raye. Ai dalilin saukan wala ta hasiban nan lazina kutalu fi sabilillahi amwatan bala hayawu inda rabbihim yurzaqun. Dalilin saukan ayan kenan akan mahaifin shi Abdullahi dan Jabir Lansari Allah ƙara da gare shi annahu qala yace kana Umar ya qulu sayyidina Umar dan Hattabu yana cewa to shi Umar dan Hattabu Allah ya bashi dace wajen idan ya faɗi abu sai kaga ya dace da ayan Qur'ani ko da wani hukunci wanda annabi zai yi hukunci a kai an ce ayoyi da ya faɗa ina duba wani littafi wato sanda aka ce abin da ya faɗa suka dace da aya ya kai wajen goma sha amma malamai sun riskar da abin ya kai ishirin da wani abu ya faɗe su sun dace sun kai ishirin da wani abu Allah ba mu dacewa ya ba mu albarkacin su a littafi ne wadda aka hada sahihul da Buhari da Muslim aka yi takarijin su haka a littafi guda. Allah ba mu dacewa sunan littafin ne kwanta mun a yanzu amma insha Allah zai zo ya zo kuma sai a sanar da jama'a. To jama'a kun ji wannan a sayyidina Umar sai ce Abubakar sayyiduna. Kun ga su makan sahabai fa suna kiran na gaba da su sayyidu to bare rasulullahi yace abubakar shugabanmu ne kuma wallahi ya faɗi gaskiya saboda abinda manzon Allah ya faɗa kin abin da gifari yana daga cikin jama'a na farko farko a wannan daula na musulunci manzo Allah wata rana ya taba ganin shi na tafiya a gaban Abubakar yace kai kai Abu Zarri kana tafiya a gaban mutumin da a duniya da lahira ya bi ka Allahu akbar.
duniya da lahira ya bi ka ka wuce gaban shi kana tafiya illa da bi illa da bi manzon Allah kenan yake ga mishi saboda haka Abubakar mai girma ne mai daraja ne sayyidina Umar yace shugabanmu ne kuma mu ma mun yarda da shugaban namu Allah ba mu dacewa albarkar manzon Allah muna wa sharifi kuma je je ka manzon Allah barka da zuwa a majalisin namu ta yi albarka kenan sharif Muhammadu Nazi- ah, Nazir ya zo shi ma nan Allah ya sa mu dace albarka nabi sharu Muhammadu Sunusi Muhammadu Sunusi Allah ba mu dacewa albarka nabi Muhammad Amin, Sheikh.
jama'a kun ji Abubakar sayyidina shugabanmu wa a ataka kuma ya yanta sayyiduna sayyidana shugabanmu shugaban nasu ya ce ya ani abin da yake nufi bilalan sayyidina bilal Allahu akbar.
shi wannan shugaba wannan ma shugaba ne ashe bilal yana da kima yana da daraja tunda shi ma eh, sayyidina umaru yana kiran bilal sayyiduna shugabanmu kaga su sahabai sun san darajar junansu sun san mutuncin junansu suna girmama junansu to su ma kenan fa to bare kai wanda ka zo a ƙarshen zamani a ka ce ba za ka girmama sahaban annabi ba girmama sahaban annabi girmama annabi ne kamar yadda girmama matansa girmama shi ne haka girma 'ya'yan gidansa girmama shi ne to saboda haka karka ce kana son annabi ba ka haɗa waɗannan ba to son ka zai zama ƙarya kenan amma in ka haɗa ga son annabi ga son 'ya'yan gidansa matansa sahabbansa to alhamdulillah komai ya yi kyau Allah ya sa muna daga ci albarkar da rasulillah Amin, Sheikh.
حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس ان بلالا قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فدعني وامل لله Allahu akbar.
مم. هكذا جاء سيدنا ابو بكر Na'am.
hadisin dai ainihin ibn numairi shine muhammadu dan abdullahi a tsakanin malaman hadisai yan wasa ana ce da shi shehul islami allah ba mu albarkacinsa kuma in malaman hadisai sun ce durratul iraki to shine eh, wato rumbu na mutanen iraki rumbu wajen hadisi ya tara hadisi tewa kun san a cikin malaman hadisai musamman ma wannan shugaban malaman Imam Buhari wani ba za ka samu hadisin sa ba a rayuwarsa ba su wuce kwaya talatin ba kai akwai mai goma sha bakwai amma ya haddace su kuma a kansu ya tsaya kuma yau ga sana ambaton su ai ban sai ka tara da yawa ba kwaya ɗaya ka riƙe ka yi amfani da shi ka rabauta shi sa manzon Allah lamarin sai yana da ban mamaki Sallallahu alaihi wasallam.
wayan nan fa duka wai ana cewa sun dan fahimci wani abu cikin maganan annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
shine yake ba su daraja to amma duka ma fahimtar nasu ishirar dini ne bawo ne na addini ba su je kan lubbu ba bare lubbun lubbi sai lubbu da lubbun lubbi wannan sai ahlul ma'rifati so suke tabbahintan asararan hadisan manzon Allah shi yasa idan ka samu al-futuhatul makkiyati na ibnu arabi na sha gaya muku wannan littafi wallahi azim idan yana magana a cikin ma'arifa tun kana ganewa za ka zo ba za ka fahimci me yake faɗa ba na sha gaya muku sai dai mutum ya ɗauki abin da zai iya ɗauka al'aƙa'ido na imamu abdulwahab sha'arani da alyawaƙi wal jawahiru ya ce ɗan abin da na gane ne cikin alfutuhatul makiyya ƙwarai da gaske dan abin da ya gane ne ya dan ciro ya magana a kai ya rubuta alyawaqitu wal jawahir yace sauran kam wallahi tallahi ban fahimci abin da yake nufi ba kwata kwata kuma alhamdulillah littafin na wajen duk wanda yake so ya gani ya zo ya gani mu nuna mishi ya gani ya tab ya karanta yana da wahala ka karanta shafi ɗaya gaba ɗaya ka gane kuma jama'a cikin kwana nawa ya rubuta littafin cikin kwana nawa saba'in da wani abu alfituwatul makiya kowane ɗaya ya fi girman ƙur'ani sau biyar kowane ƙwaya ɗaya ya fi girman ƙur'ani sau biyar to mujalladai takwas ne kowane ɗaya ya fi girman ƙur'ani sau biyar amma cikin kwana nawa ya rubuta su hutu hadil makiya na ibnu arabi ai daga cikin malaman da Allah ya warware musu ya saka musu ya yi tasrifi da su akan sunansa al-alimu ai muhiddin ibn al-arabi yana daga cikin su amma duk wannan matsayi nasu sai da Abdul Qadir Jilani yana gabansa hmm Brazullahi mai kadiriya ba yana gabansa shi kuma mai kadiriya shehu tijjani yana gabansa kaji yadda abin yake eh wato wani taksisi ne na u- na ubangiji eh shehu tijjani ya dawo wata rana ake tambayansa cikin waliyai yace to a waliyai a yau ba a gobe ba babu kawan mutane biyu sai da Abdul Qadir Jilani da Muhyiddin bin al-Arabi to amma na gode wa Allah da ya bani mukamin su ya ƙara mu wasu mukamomi arba'in wanda su ba su taɓa jin sunan makamin ba suna na makamin bare su nema لا إله إلا in الله shi da mamala shehu tijjani ولا بأس shi yasa in kana da shehu tijjani ne za ka nema ba abin da za ka nema ɗan uwa musulmai kuma akwai abin da nake son gaya muku ku fahimta da kyau da kyau da kyau ku fahimce shi ainihin muridi sadiki wanda ya amsa sunansa shine muridin da za a gaya mishi aiki je ka yi kaza ya je ya yi yadda aka gaya masa shi baya waiwaye wai ya jira sai ya ga wani abu yawancin abin da yake damun ku lalle wai a ga wani abu a cikin mafarki ko a ga wani abu ido mutu ina ruwanka ba dai ka yi imani ba ka gama in Allah ya ga dama ya maka ta goma shi ya sa ka gano wani abu wannan wani abu ne da ba amma ba wai lalle sai ka gani ba kai dai ka yi imani kana yi da sauran to muridi sadiki ke Allah gara ta malam wallahi muridin da aka bani nan na yi na yi ban ga annabi ba la ilaha illallah muhammadur wallahi shehunan ba su haka kuma ba haka suka dora mu ba shi yasa in mutum yana hararan irin waɗannan zai ga yana walar da kanshi ina ruwanka kai dai ba kayi ba ka gama naka to shikenan ka saurari Allah ka saurari mallan Allah abin da zai biyo ba amma karka ce lalle lalle sai na gani shi ne nake gaya muku a cikin auradin da kuke karantawa na son ganin annabi ba za ku ga annabin ba
صلى الله عليه وسلم I ƙwarai kuwa, ah, ka karanta ne ka yi shirka a cikin niyya, ka karanta ne, na karanta wannan salati ga annabi. Oho, wato ba don ganin annabin ba ba za ka karanta ba, annabi bai cancanci a karanta mishi ba, dole sai ya nuna maka kansa da kansa. La ilaha illallah Muhammad.
صلى الله Ai kaga ka faɗi ba nauyi, ba ruwanka karanta kurum. in kana karanta wallahi tallahi baka jira sai ka ce ina so in ganshi a Allah zai rinka nuna maka shi zai rinka nuna maka shi walana shehi isa ga bin jibril Allah ya kara da gare shi yau in bai yi kyakkyawar rubiya ba gobe zai yi jibi zai yi amma yana gun mu kuma daga an yi rubiyan nan sai ka je ka samu budurwanka wannan ta zai rubuta a budurwansa ai ni na yi warki da annabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan waya ya zama shegantaka waya ya zama wani ai kai kun kai shiru in ya zama labudda to sai dai malamin ka gobe ka yi wannan mafarki jibi ka yi wannan mafarki gata ka wato ba za ka iya yin shiru ba Allah ba zai taba nuna maka sirrin shi ba الله أكبر in aka baka da sirri wani ya tafi wajen wani malami na neman ismin lahil azam da malamin ce dan ake ka wajen wani mutum na aboki na gari kaza ya kawo wani abu ya shi ce kar ka bude ba ka kai mishi to yana tafiya sai ji abu na motsi a cikin abin da ba shi ya ce to min ba ne ba ne dan wannan ya tada ni tun daga wannan gari har can sai na bude na gani yana budewa sai wani sun zo fir kuma ya dawo yana ganin shi malam ya ce an bude ba ya ce ne malam an bude ya ce to magana kare yanzu sirri ma tsakani na da kai baka iya rikewa ba yaushe zan nuna maka ismin lahi azami ai ba zai yi ba ai sirri ne na Allah tsakaninsa da bayansa amma in ya zama za ka rinka ɗaiɗaitawa ai ba za ka taɓa samu ba shi sa almajirai dan Allah a ɗauki kyakkyawan ladabi adabu a cikin halara ba a son garaje a bi abin sannu sannu kuma duk abin da za a yi a yi shi ni wajen layi tabaraka wa ta'ala la nuridu minkum jaza'an wala shakura ba ruwanka da wani waiwaye a shi kenan ka gama to Allah ba mu dacewa albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kun ji wannan malami ibnu Numair shine Muhammadu dan Abdullahi to amma an fi masa alkunya da ibnu Numair kuma shine Durratul Iraqi wato ainihin abin nan na Iraqi baki daya rumbu rumbu amma na hadisai ba ba na tsaba ba na Iraqi haka ake cewa da shi sayyidina Ahmad bin Hanbali yana ce mishi fatan fitiyan e saurayin samari fatan fitiyan saurayi na samari ƙur'ani kenan annabi ibrahim da ya bugo maka ya sassare ya sassare ya sassare ya sassare sai ɗauka tarin sai rataya a wuyan babban sai zamansa da suka dawo daga wajen ibada suka ce man fa'ala haza bi alihatina wa aikata haka ga allolinmu to waɗanda suke dattijai da basu fita ba da yara ƙanana da mata sai suka ce sami ina fatan ya zukuru kun ji wani ɗan saurayi yana ambatonsu to wannan kalma fatan a wajen al'arifu na billahi kalma ce mai girma fatan mai ƙarfin imani wanda imaninsa ya kai in ya karo da dutse ma dutsen za ta wargaje ta bashi waje ya wuce shine ma'anan fatan eh ma'anan fatan kenan to shi yasa shi Ahmad bin Hanbali yake ce mishi fatan aiki fatan huwa yace saurayi na samari haƙiƙanin saurayi ayyu fatan shine wannan wato yana da ƙarfin imani a cikin al'amarinsa in ya fuskanci lamarin a'a in Allah da cikin falalansa sai abin ya ya tabbata to kuma dan duk wasu ne haka gajere ne gajeren mutum a harka in ya fuskanci haka akwai naci eh mana ko sai ku yi hankuri eh amma akwai naci amma dogon mutum ba fus in ya dan ji takura haka sai ya tsage amma ban da gajere gajere za ku dade kuna buga da shi Allah ba mu dace an shi sa su baban gida suka ce wannan Allah ya saka mana da alkhairi to jama'a wannan ne shine babban malamin nan a na Iraki kuma da ga malamin sa shi ma Muhammadu dan Ubaidin shi kuma wannan malamin Alkur'ani ne da hadisin duka ya hada shi ma kuma daga malamin sa shine Isma'ila to Isma'ila na ce binu Abi Khalid babban malami ne na hadisi ana kwatanta tafiyarsa da Sulaimanul A'amashi amma an ce ya fi Suleiman al'amash yawan hadisi da yawan isnadi kuma shi wannan malami Ismail bin Abi Khalid yana ɗaya daga cikin irarun malamai gaba ɗaya cikin sahihul Buhari wuce mutane tara ba wanda isnadinsu yana da matuƙan inganci wannan yana ɗaya daga cikin isnadi mai matuƙan mahimmanci da ƙarfi saboda samuwar wannan bawan Allah Ismailu dan Abi Khalidin a tsakani. Eh wato isnadinsa malaman hadisi suna tsananin kulawa da shi. Allah ba mu albarkacin safar Maulana Rasulullah kuma ya rayu ya yi ya ga mutane biyar daga cikin sahaban Annabi Muhammad. To daga ciki akwai Sayyidina Bilalu wanda ya karbi wannan hadisi daga gare shi ah, daga Abil Qais daga Qais bin Abi Hazim daga Sayyidina Bilal. To Qais bin Abi Hazim mun gaya muku muhlarami ne ya yi imani ne a kwanin sahabbai amma yana raye annabi ma na raye Allah bai azurta shi da zuwa wajen annabi ya karbi hadisi ba to hadisi ne shine annabi lala lalle sayyidina bilal kala ya faɗa li abi bakarin ga sayyidina abi bakari in kunta idan kana nufin innama kadai ishtaraitani ka saye ni ne ina bawa linafsika a kan kanka ka sayi ni ne domin kanka fa amsikni to ka riƙe ni ka hana ni tafiya wa in kunta idan ka kasance kuma inna mashtaraita ne ka saye ni ne lillahi don Allah fa da'ani to ka bar ni wa amalan je yi aiki don Allah wato fita yaƙi lokacin da zai fita yaƙi ne ganin yadda ya sha wahala yadda aka ɗora wannan musulunci tare da su abubakar ya tausaya mishi ya ce a bilal kai ka zauna ku da ya ce mishi kai ka zauna shi ne yake mishi wannan magana a wato shi dama ka sayo ni dai don kanka ba don Allah ba har ma ba ni umarni kake in zauna yace a don Allah yace to don Allah ne kyalinin jin yaki yace wassalam a sauka lafiya a dawo lafiya aga ya sallama da tsaya ya dogon abin kuma dama ya sayo shi ne lillahi billahi to wannan shine sayyidina bilalu Allah ba mu albarkacin su Amin, Sheikh.
kuma da mu takaita nan saboda akwai kaset wanda za a gabatar a wannan majalisi namu mai albarka abinda muka faɗa daidai abinda malamin mu suka gaya mana kenan wanda muka yi kuskure kuma daga gare mu ne muna roƙon Allah ya bai mana jama'a Allah ya mana albarka Allah ya sa mu gama lafiya abinda ba mu iya Allah ya iya mana ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mana sharrin duniya da lahira mai gidanmu Alhaji da azumi Allah ya biya bukatunsa zahiran wa baɗin duk abin da yake so na alheri Allah ya tabbatar masa shi da kannansa baki daya Alhaji Bala na Kano Allah ya ƙara masa lafiya ya biya bukatunsa da ɗan kafadansa hajiya mata muna shigar da ita wannan addu'a ita ma Allah ya ƙara mata lafiya ya biya bukatunsa da dukkan sauran kannansa ga su malam kawo kai ne dattijo amma kana kaucewa mutuwa Allah ya saka to gashi ma ya bani sadaka Allah shi karba Allah ya saka da alheri Allah sa gama lafiya zaman da Rasulullahi kuma a, muna shigar da addu'a malamin sai dai malam Muhammad Basir ya yi tafiya sun je kaulaha muna roƙon Allah ya damu da su lafiya su riske mu lafiya kuma Allah ya karbi wannan ayyuka na ibada dan albarkar da Rasulullahi kuma shekara mai zuwa Allah ya sa a samu mutane da yawa masu tafiya kaulaha domin maulidin mahaifin Allah domin irin wannan aiki yan uwa musulmai ba bari sai mutuwa Allah ya saka wa kowa da alkhairi malam mu shehu man salu na shehu siyaka Allah ya kara lafiya Allah ya biya bukatu Allah ya saka ma lafiya shehu ma Ridwanu Allah ya biya bukatu haka nan malam kawu da sauran malaman mu gaba ɗaya muna musu addu'a liman Allah ya saka Allah ya albarka Allah ya ji kan iyayenka da iyayen iyayenka da mu ma namu iyayen Allah ya ji kansu su malam Abba malam Yushau malam Huzaifatu alƙali malam Mutari su malam idrisu duk su ma- alƙali malam maudir ko muna shigar da su addu'a a wannan zama mai albarka dan alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma muna miƙa godiyarmu ga sharifi jika manzon Allah sharifi Muhammadu Sunusi wanda ya halarto mutum daga Kano domin ya rataya muraya dararen maulidin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sharifi mun gode Allah ya saka Allah ya sa gama lafiya Allah ya biya bukatu an tashi goma gida Allah ya sa goma lafiya albarka annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam iyayen mu da muke tare da su ko ina mazajen nan Allah ya biya bukatun su mazan su da matan su manya da yara baki da yan gari yan makarantu Allah ya ƙara basira ya ƙara ilimi ya ƙara dole da alfar maulana rasulullah galadimin gari da sauran jama'a mu baki ɗaya su tafi da Allah ya dawo mana da su lafiya da jama'an mu wanda suka yi rakiya sun je dan su taya murna na wannan babban alheri da ya same mu yaran mu lauyoyi Allah ya sa a yi lafiya bikin a kammala lafiya sun tashi dawowa Allah ya dawo mana da su lafiya kuma Allah ya yawaita mana lauyoyi a garin namu da albarkar manzon Allah wanda za su taimaki addinin Allah su taimaki al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam iyaye mata Allah muku albarka ya biya bukatunku abinda kuke so na alheri Allah muku sharri kuma Allah kare yan mata da zaurawa da samari da gwagware waɗanda ba su da aure muna muku addu'a Allah ya sa ku yi aure Allah ya ba ku kuɗin auren don alfarar maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama masu mazajen kuma Allah ya sa ku zauna lafiya wanda rashin fahimta ya shiga kuma Allah ya daidaita nauyin bashi Allah ya hore mana abin da za mu biya wanda ake bin su kuma Allah wanda suke bi Allah ya sa a biya su albarka annabi muhammadu Allah ya samu ga annabi muhammadu ya martaba sarkin yabi Allah ya biya bukatunsa da yin majalisarsa baki da shugabannin mu kullum muna cewa abinda suka yi ne na alheri Allah ba su yi kwanzantarwa Amin.
jama'a Allah kara mana imani Amin.
Allah ya samu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Amin.
shugaban mu na zakirai Allah ya saka masa alkhairi Amin.
shugaban mu na karanta ishirin ne amma dan juma amiru Allah ya saka masa alkhairi Amin.
muna shigar da addu'a ga malam muhammad salisu kani Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Amin.
su malam tanko liman nan da sauran liman malam logo da duk dai ahalin gidan nan wanda suka raksu da wannan anguwa gaba daya Allah ya ji kansa ya gafarta musu mu ma Allah ba mu cika da imani Amin.
daga karshe Allah ya samu ga annabi Muhammad Amin.
Allah ya samu ga annabi Muhammad Amin.
Allah ya samu ga annabi Muhammad Amin.
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الايوب العفو والهادي الى صراطك المستقيم آمين.
وعلى اله على قدره ومقداره العظيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مدني الفجر سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Saka da lafiya ya abban tanziya da gani ba tambaya wani ne shugaba. Cikin daji da kai ina bahari na da kai, duk wanda waje da kai zai ba da shugaba.